إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا معاشر شباب المسلمين إنكم اليوم أحوج ما تكونون لتتعلموا كيف تتعاملون مع القرآن الكريم وإن تمسككم بالقرآن تعلما وتعليما وحفظا ودراسة واهتداء لمن أطيب السبل إلى التخلص من الأشكال التي تمس حياتكم الدينية والدنيوية بل وحتى في مواجهة الأزمات التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحل بكم فمنكم من أدرك ذلك الوعي فسابقكم في التماس الخير من القرآن ومنكم من تخلف بل ومنكم من ضل فظن أن سبيل التخلص من همومه إنما هو في المخدرات أو الموسيقات أو المسلسلات أو التقليد بالفنانين واللاعبين المشاهير اعلموا شباب المسلمين أن لكم أسوة حسنة في أحوال شباب الصحابة الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه الخير كله كيف تعامل هؤلاء الصحابة الشباب مع القرآن وكيف قادهم القرآن إلى التفوق في جميع نوايا الحياة لقد كان الحرص الذي تمتع به شباب الصحابة رضي الله عنهم على هذا الكتاب الكريم مدعاة لأن, لأن يفوقوا لأن يفوقوا غيرهم حتى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باستقراء القرآن من أربعة منهم أعني من الصحابة وثلاثة منهم من الشباب وهم معاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهم أجمعين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم قال استقرأوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل ويشهد أنس رضي الله عنه في ذلك فيقول جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت رضي الله عنهم والحديث متفق عليه أما ابن مسعود رضي الله عنه فمنزلته بالقرآن عند النبي صلى الله عليه وسلم رفيعه وهو الذي استقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال اقرأ علي القرآن قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال لي قال لي كف أو أمسك فرأيت عينيه تذرفان إنها شهادة تدل على حسن القراءة مع الإتقان مع جمال الصوت وخشوع القلب وإلا فلماذا اختاره هو دون غيره ليسمع منه بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهذه الشهادة أكدتها شهادة أخرى وزينها قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد وهو ابن مسعود رضي الله عنه وهو وهو المعني به في هذه في هذا الحديث وهو الذي يقول عن نفسه ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت وأما معاذ بن جبل فقد بلغ به القرآن مكانا فاق به كبار الصحابة وصغارهم في الفقه والعلم وهو الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم حاكما ومعلما على اليمن مع صغره لما ناله من بركات القرآن ولك أن تتخيل ذلك الأثر حين تسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول عن معاذ أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل رواه أحمد وأخبر عنه أنه يأتي يوم القيامة أمام إماما للعلماء قد سبقهم جميعا برتوة أي برمية سهم وأما زيد بن ثابت رضي الله عنه فيأتي قومه فيأتي قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفاخرين يقولون هذا غلام من بني النجار معه مما أنزل عليك بضع عشرة سورة فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال يا زيد تعلم لي كتاب يهود فإني والله ما آمن يهود على كتابي قال زيد فتعلمت كتابهم ما مرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا وأجيب عنهم إذا كتب رواه البخاري ومسلم هؤلاء أمثلة من الصحابة الكرام الذين تلقوا بركة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم تعلموه وعلموه ومنهم اكتبتنا هذا النور ومنهم جاءنا هذا النور فليقتدي بهذا النور من يريد أن يهتدي بهديهم ويقتدي بحالهم فإن الصحابة رضي الله عنهم عنايتهم بالقرآن واهتمامهم به حفظا وتفسيرا وقراءة وتعليما واهتداء لمن أحسن ما يقود الأمة إلى النجاح وما يقود شباب المسلمين إلى التخلص من الأشكال بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدي الحكيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله وصحبه واخوانه يا uwana musulmi wannan huduba huduba ce ta musamman sadaukarwa ga matasa musulmi waɗanda suke neman tsarkin zuciya da tsarkin aiki da neman kusanci zuwa ga Allah da neman zama ababen yabo a wurin Allah da neman zama ababen yabo a cikin mutane ta hanyar neman haskaka da hasken alkur'ani abin da ya jawo wannan hudu ba shine farin cikin da na ji sakamakon labari na albishir cewa ɗaya daga cikin jagororin matasa a wannan jami'a ta abubakar ta fawa balewa a nan bauchi wanda shine sakatare na ƙungiyar musulmi a wannan jami'a ya yi nasara ta hanyar fice a gasar karatun alkur'ani ta najeriya baki ɗaya mai suna abdulmalik inuwa muhammad wanda ya zama na biyu a gasar haddar alkur'ani mai girma gaba ɗayansa tare da tafsiri wannan yaro allah ya masa albarka wannan yaro ya wakilce mu ne a jami'a duk da cewa ɗan jihar taraba ne to mu a nan jami'a ya wakilce mu ne ya wakilci ƙungiyar musulmi ta mss ya wakilce mu mu kuma al'ummar musulmi da kuma matasa a atbu wannan ya ƙayatar da ta fuskoki da yawa wannan makaranta ta jami'ar abubakar ta fawa ɓalewa ba a karantar da addini a cikinta kwasa-kwasai ne da suka shafi science and technology amma a samu mutum yana karatu irin wannan wannan bai toshe masa damarsa ta neman hasken alkur'ani ba wanda hasken alkur'ani ya sa ya zama har ya je ya yi takara da waɗanda ta yiwu addini kaɗai suka karanta amma har ya yi tafawuki a cikinsu ya zama na biyu a najeriya duk wanda ya san tsarin gasar karatun alkur'ani a najeriya ya san da cewa yanzu najeriya ta yi nisa ta yanda ba kowa ba ne kuma ba karamar himma ba ce za ta iya sa mutum ya samu wannan matsayi da abdulmalik ya samu hakika jajircewa ce mai yawa hakika baiwa ce wadda ta biyo bayan himma wadda ta biyo bayan zakakuranci wadda ta biyo bayan sadaukarwa a cikin dare da rana ana niƙa alƙur'ani ana karanta tafsirinsa ana fahimtar harshen larabci ana kuma yin addu'a tare da neman nasara a wurin Allah. Hakika wannan kamar yadda na ce, na ji wannan labari duk da ban san wannan matashin ba yana cikin waɗanda suke zuwa su gaida ni, amma kuma ya zama wannan nasara tasa ina gani kamar ta kai yadda zan shelanta ta duka kuji saboda mu yi fatan alkhairi gare shi sannan mu yi addu'a da fatan alkhairi ga dukkan matasa masu bin irin wannan hanya. hakika abun farin ciki ne a ce matashi karatunsa na boko karatunsa wanda yake da alaka da duniya zalla bai shagaltar da shi ba har ya iya hana shi wato yin kokari da himma da zai iya zama abun nunawa da ɗan yatsa a cikin al'ummar najeriya gaba ɗaya da sunan alkur'ani wannan makaranta ana jinjina mata wajen jijjiga ɗalibai a wajen karatun boko ana jinjina mata wajen cewa duk wanda ya zo ya san lallai ya zo jami'a gidan bankashi amma duk da haka a ce irin waɗannan matasa wannan abun bai hana su yin karatun ƙur'ani har su yi zaƙaƙuranci a cikin alƙur'anin hakika wannan abun ƙalubale ne ga dukkan ku matasan musulmi wallahi ku yi karatun alƙur'ani ba karatun alƙur'ani manufarsa shine don a ci gasa ba makaratun ƙur'ani manufarsa ita ce saboda kai samu ɗaukaka a cikin mutane a faɗi sunanka ba a'a Allah ya ambaci sunanka ka zama cikin ma'abotansa ubangiji maɗaukakin sarki ya zaɓi ma'abota alƙur'ani cewa su ne ma'abotansa su ne jama'arsa su ne 'yan tawagarsa yaya za ka yi ba za ka yi ƙoƙari wajen ganin cewa ka samu wani rabo na alƙur'ani da har Allah zai yi rajistar sunanka a cikin jama'arsa tawagarsa masoyansa ba sakamakon alkur'ani ta yadda Allah zai albarkaci karatunka na boko Allah zai albarkaci karatunka na zamani hakika alama ce ta yin koyi da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce mutum yana ba a bar shi a baya wajen karatunsa na zamani karatunsa na boko amma kuma wannan bai mantar da shi ba kuma wato yadda alkur'ani zai haskaka masa zuciya da kwakwalwa ya ci moriyarsa a ɓangarensa na addini da rayuwa irin yadda sahabbai suka samu ɗaukaka da wannan alkur'ani dukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da aka bar su a baya da shi ta fuskar neman yin wato fice a harkar duniya harka ta kasuwanci harka ta sana'o'i harka ta noma harka ta yaƙi da bajinta da duk abin da matashi zai iya neman fice da shi a duniya sun wuce sauran mutane wanda hakan ya sa wato damar da damammaki da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su a siyasance ma da mulki da gudanarwa kai ka iya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba matasa dama sun dama a cikin harkar gudanarwa da siyasa damar da ba a taba samun gwamnatin da ta bawa irin wannan ba don annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin matasa ya zaɓi mutum ɗan shekara goma sha bakwai ya ba shi general ɗin soja wanda a cikin rundunar akwai abubakar da umar wanda shine usama ibn zaid annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi matashi ɗan shekara ashirin da kaɗan ko ɗan shekara ashirin a kusan haka ya naɗa shi gwamna kuma ya zama babban alƙalin alƙalai kuma babban malami na ƙasar yaman wanda shine mu'az ɗan jabal saboda alƙur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya naɗa matashi wanda shekarunsa bai kai shekarun da kuka shigo jami'a ba ɗan shekara goma sha shidda ko makamancin haka amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya naɗa shi a matsayin sakataren gwamnati gaba ɗaya wannan shine zaid ibn sabit saboda alkur'ani kaga matsayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bawa matasa a cikin harka ta gudanarwa da siyasa da mulki ya nuna cewa matasa suna da matukar muhimmanci a kowane bangare su ne jagorori an je yaƙi su ne jagorori a fuskar tattaunawa ta gwamnati su ne kuma jagorori a kuma al'amura na addini da rayuwa wannan ya kamata ya zamo maka kai a matsayinka na matashi ka tuna ka ga kai yanzu a matsayinka na musulmi shekarunka ashirin da wani abu shi mai kai wa addini kuma mai addini ya ci amfaninka a ciki wallahi ba a samu ka amfanar da addini har addini ya amfana da kai sai ka yi karatun addini shine abu na farko ya zama ka san wani abu a addini to ko babu abin da za ka nemi saninsa a addini da ya fi alkur'ani ka yi ƙoƙari wajen kasancewa cikin waɗanda suka nemi sanin alƙur'ani abu na farko shine ka iya karanta shi kar ka ga cewa ka makara kai baka yi islamiya ba wani ya makarantar hadda ne wani ai makarantar da ya yi dama ta tafis ce baka makara ba kana da dama har yanzu ya zama waɗannan matasan da kake ji ake faɗa galibin su fa annabi sallallahu alaihi wasallama suna da girman su ne suka zo suka musulunta amma har suka zama haka waɗansu su ma alƙur'anin ya sauka bayan su riga sun gama ma sun gama cinye ma wato samartakar tasu shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama bai fara koyon ƙur'ani ba sai da ya kai shekara arba'in haka abubakar haka umar dukkansu sun kai makura a cikin shekarunsu na samartaka amma sai da suka ci moriyar wannan alƙur'ani ta yadda yanzu da albarkacin wannan moriyar tasu mu ma muke cin moriyar alƙur'ani don haka baka makara ba a cikin 'yan waɗannan kwanaki da ake kusa da ramadan da yawa daga cikin matasa yana daga cikin abin da ya ƙayatar da ni na kuma haɗa da labarin wannan matashi sun rika samu na idan suka ji wa'azi suka ji wani abu na addini ya ratsa su imani ya shiga zuciyarsu suna so samu canji a rayuwarsu ya za su kusanci allah ya rayuwarsu za ta zama irin ta nagarta ta addini ya za su rinka tafiya su ma nuruhum ya tsaha baina aidihim wa bi aimanihim suna da haske a gabansu da bayansu wanda hasken sun ɗauka daga cikin zuciyarsu ne na sakamakon sun zama masu addini masu sanin addini masu wayewa a addini masu jin alfahari da cewa addini shi ya fi komi samun sama wa mutum ɗaukaka a duniya kuma suna alfahari da shi suna so su shiga wannan sahun ya za su yi su fara na samu matasa da yawa a 'yan waɗannan kwanaki sakamakon jin wa'azi da kuma kusancin ramadan suna so su canza rayuwarsu to farkon abin da nake ce musu shine ka fara da neman ilimin addini amma neman ilimin addinin ka fara da neman ilimin qur'ani ba abin da ke ratsa zuciyar mutum ya sama masa haske a zuciyarsa har wannan hasken ya yi tasiri a gangan jikinsa ya kuma fito cikin ayyukansa kamar hasken alkur'ani Allah ce alkur'ani haske ne walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina don haka ina yin amfani da wannan dama wajen kira gare ku matasa da cewa ku jona wannan saku ku bi wannan layi na kasancewa ma'abota alkur'ani idan kungiyar mss a nan jami'a da kuma sauran jami'o'i da kuma sauran cibiyoyi na neman ilimi waɗanda akwai kungiyar mss idan ba ta da aji na karantar da matasa alkur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam to kalubalen su a kowace jami'a su buɗe wannan ya fi muhimmanci sama da wato yawan laccoci da ake yi a kowane sati duk da cewa shi ma da muhimmancinsa amma ba kowa ne zai yake zuwa irin wannan ba sai wanda ya samu wayewar addini to tushen shine ku wayar da kan kowa ya zama ya dan fahimci wani abu a addini kafin ya rinka zuwa laccoci sai ya zama wayayye a addini ba kawai dan rakawa a je wa'azi a yi kabbara a tashi ba a irin waɗannan azuzuwa da cibiyoyi da ake buɗewa wanda mss take buɗewa ake samun matasa waɗanda suke karatun ƙur'ani su karantar da 'yan uwansu ba tare da ka biya ko kobo ba saboda Allah ka je ka koyi addini ka samu wani abu to wannan yakan sa da yawa daga cikin matasa wannan ita ce hanyar da ta sa suka kama addini a gidajensu iyayensu ba su musu gata sun sa su a islamiyya ba ko kuma an sa su a islamiyyar amma ba su samu damar kwasar wani abu mai yawa ba har ba su ba shi muhimmanci ba yanzu hankali ya zo musu sun suka kai kansu don haka sai kaga sun yi karatun addini waɗansu za su haddace ƙur'ani akwai jami'o'i da za ka ga sun gayyace ni za a yi saukan karatun ƙur'ani na waɗanda suka haddace ƙur'ani waɗanda tun daga alif ba ta ɗin a jami'a suka fara koya kuma har suka kai minal jinnati wan nasi alƙur'ani na samu irin waɗannan a waɗansu jami'o'i da makarantu da yawa a irin waɗannan cibiyoyi shekara hudu biyar da za ka yi a jami'a wallahi ya ishe ka ka fara karatun ƙur'ani har ka gama ya ishe ka ka yi karatu na hadisi daidai gwargwado kafin ka gama jami'a sai ya zama ga satifiket ɗinka amma kuma kana neman abin da Allah zai sa masa albarka in ka je ka samu aiki in ka je aikin ya yi amfani amfanin ya sa ka amfani kanka da al'umarka to kana neman albarkar Allah ta hanyar karatun alkur'ani da kuma ilmummuka na addini wanda kuma yin alaka da MSS da yin alaka da irin waɗannan ustazu da kake gani a jami'a yake sa a samu wannan don haka kamar yadda nake cewa babban abin koyi ne gare ku da kuma neman alfahari a gare ku matasa ku ji labarin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama matasa suka yi fice sakamakon alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirayi wannan al'umma ya ce su koyi alqur'ani a wurin mutum hudu ya ce waɗannan ya yarda da su ya ba su accreditation ya ce akan alqur'ani ba waɗanda suke da lasisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kaman su guda uku daga cikin su duka matasa ne da abdullahi ibn mas'ud da ubay ibn ka'ab da salim maula abi hudhaifa da kuma wato mu'az ibn jabal waɗannan mutane sun yi nisa a alƙur'ani ta yadda alƙur'anin ya sa kai kayi tsammanin masu habbai duka ba masu iya karatun ƙur'ani sai su alhali kowa ma ya yi amma waɗannan suka yi fice a ciki abdullahi bin mas'ud yaro ne makiyayi ɗan talakawa ba ɗan kowa ba amma alkur'ani ya ɗaga shi duk duniya ana jinsa har annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda yake so ya karanta alkur'ani ka ji shi fresh kamar yadda aka saukar mu to yayi irin karatun abdullahi ibnu mas'ud sannan kowa sai dai ya saurari karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi abdullahi ibn mas'ud ya ce kai ka karanta mu yace in karanta maka abin da wakai aka saukar ya ce ina so in ji a wurin wani ba ni ba amma ba wanda na yi approving ɗin karatunsa in ji ya mun kamar nawa kamar kai ya ɗauko masa tun daga farkon suratun nisa manzon Allah sallama yana sunkuye yana jin alkur'ani yana ratsa shi har sai da ya zo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wanda tana magana akan shi manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama yace na daga kai sai na ga manzan Allah yana ta kuka alqur'ani ya shige shi yace ya isa ya isa haka wannan shine Abdullahi ibn Mas'ud shine wanda yake cewa duk alqur'ani ba wata aya da zaka karanta face bayan na santa na haddace ta to na san kuma me yasa aka saukar da ita yaushe aka saukar da ita kuma a ina aka saukar da ita wannan shine in-depth analysis kenan alkur'ani ya shiga ciki ta yadda ba wata aya ɗaya fa face bayan ya santa ya haddace ta yadda kowa 'yan gama gari ke yi ya ce shi ya san a ina aka saukar yaushe aka saukar kuma me take ɗauke da shi na saƙo abdullahi ibn mas'ud kenan misalai a kansa suna da yawa to ga kuma mu'az ibn jabal matashi cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam makarancin alkur'ani masanin fikihun musulunci da har annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wannan al'umma wanda na yarda da cewa ya san fikihun musulunci ya san halal da haram to a samu mu'azu dan jabal shi yasa yana yaro matashi manzan Allah ya naɗa shi gwamna a Yaman ya ce masa zan tura ka wani wuri mai sarƙaƙiya duk wanda na tura shi wani wuri na sa shi ya shugabanci al'umman musulmi ne ko kuma idan ba musulmi ba kafarai ne tsantsa waɗanda ba su da ilimi amma kai innaka ta'ti qauman ahla kitab kai zan tura ka gari ne na masu ilimi za ka je ka samu yahudawa da kiristoci ne suna karanta old testament suna karanta new testament suna da iliminsu da suka saba sannan suna da wayewarsu kuma akan zamani amma za ka je ka zama kai ne babban alkali kai ne gwamna kai ne liman kai ne babban mai fatawa duk shi kaɗansa ya ce to annabi sallallahu sallama ba ni hints mana akan yaya zan yi yaya zan gudanar da mulki ya ce farko ta du'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah ba abin da za ka ƙure su da shi kamar kalmar shahada farko shine ka nuna musulunci tsantsa bambancin ka da su shine lakum dinukum waliyadi ka nuna musu yadda musulunci tsantsa yake sannan daga baya sai ka fara koya musu sauran abubuwa duk abin da za a yi a yi magana akan maganar addini tukun farko da ya zo zai tafi annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa rakiya har zuwa bayan gari suka yi bankwana yana ce masa ina maka bankwana za ka tafi amma fa ina tsammani ba za ka dawo ka same ni ba saboda a shekararsa ta ƙarshe ne lokacin bai labarta irin wannan wa kowa ba ya ce masa ina maka bankwana amma la'alli la alkaka ba da ami haza ba mamaki wannan ita ce bankwana ta ƙarshe da ka duk abin da kake so ka tambaya ka tambaya mu'azu yana da gata a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi albarkacin alqur'ani ne annabi ya jawo shi a jika annabi sallallahu alaihi wasallama mu'azu ne kadai yake masa lift ya hau jaki ya ganshe ya ce masa zo ka hau baya yace kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ala iman akan jaki annabi ya hau ya matsa ya zauna a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waye sai samu wannan damar manzon Allah ya goye shi suna tafiya ya ce haka muka tafi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce masa wallahi inni la uhibbuka ya mu'az ya ce kai baka sani ba ina tsananin kaunar ka ne fa mu'azu mu'azu ya kuka ya ce wa inni la uhibbuka ya rasulallah ce ni ma ina kaunar ka ya manzan Allah wannan duk albarkacin qur'ani annabi ya jawo shi ba dangi ba komi cikin ansar yake mutanen madina amma aka zaɓo shi saboda qur'ani haka Allah yake daga mutane wallahi sakamakon alqur'ani kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuna bambanci tsakanin sahabbai sakamakon yawan qur'anin ka yawan yadda za a jawo ka haka kuma wato zaid ibn thabit zaid ibn thabit yaro ne iyayensa ba su kowa bane amma da yake Allah ya bashi wata irin kwakwalwa mai ja tun ba su musulunta ba shi da 'yan uwansa yana jin musulmi suna karanta ƙur'ani ana koya musu shi baya cikin waɗanda ake koyarwa yana gefe amma ya haddace surorin da ake koyarwa kafin su da ake koya musu su haddace yana ɗan shekara sha ɗaya sai iyayensa suka kawo suka ce kai sai suka kai shi wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna gani kamar wannan yaron material ɗinka ne irin naku ne gashi nan ya haddace surori kaza don haka kawai mun baka shi shi kenan ya zo ya karɓi musulunci shi ya balaga ya samu kansa a musulunci ne yana cikin waɗanda suka so a ce aje yakin badar da su ko yakin uhud da su duk ba aje da su ba saboda suna under age da aka yi yakin badar aka kamo fursunonin yaki aka kawo su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kafa cibiya ta karantarwa waɗanda suke da ilimi na karatu da rubutu daga cikin kafiran da aka kamo a madadin a kashe su to fansa garan su shine su karantar da 'ya'yan musulmi zaid ibn sabit yana cikin waɗanda aka yi register aka yi enrolling ɗinsu a cikin wannan makarantar suka yi karatu a wurin arnan makka tunda waɗannan mutane arna ne ba musulmi ba ne amma ya ce su yi karatu a wurinsu wannan karatun karatun menene kenan ba za ka ce dai karatun muhammadiya ba ne ba za ka ce karatun addini ba ne karatun me sunansa karatun boko kenan za ka ce tunda karatu ne na iya karatu da rubutu kawai sannan samu wayewa na zamani da civilization din abin da larabawa suka rasa shine na literacy shi yasa nake cewa ka dubi yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya baiwa ilimi muhimmanci yanzu in za ka kwatanta albashin malaman da suka karantar da yaran nan kana tsammani albashin ya kai nawa bari ba ku misali waɗannan mutanen duk wanda bai iya karatu ba daga cikinsu in jahili ne za a ce sai ya biya kuɗi ko kuma a kashe shi don haka idan mutum a madadin rai dinka in kana so ka fanshi kanka nawa za ka biya a madadin diyan rai don kar a kashe ka a yanzu in an ce ka biya kudin ranka ka fita kar a kashe ka kana ji kudin zai kai nawa to wanda aka kashe shi da kuskure ma ba da ganganci ba fa in ka zo biyan kudin fansansa kun sani a yanzu diyan rai kusan naira miliyan 100 ne kusan nawa naira miliyan 100 ne shine dinari dubu to wannan kudin idan da za a ce a madadin a kashe ka kuma kai baka da kudin amma kana da ilimin da zaka karantar sai ka ce ka karantar a madadin ka biya kudin ya zama kamar an biya ka naira miliyan 100 kenan fa wannan waya nuna maka kwatankwacin irin kudin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya kashewa akan ilimi don a koyar da yara to amma daga baya ne zaka gane amfanin kashe kudin nan da yayi a madadin a ce su kawo kudi ai yana bukatan kudin saboda gyaran tattalin arzikinsa na madina ciyar da talakawa sayan makamai domin yakan waɗancan da suka zo suka yaƙe shi da sauransu wannan duka sai da kuɗi waɗanda duk suka kawo kuɗi abin da za a saya da su kenan waɗanda ba su kawo kuɗi ba fa ya sarayar da wannan kuɗin saboda ilimin yara matasa wanda a wannan makarantar aka yaye wannan zai dubnu sabit suka shiga yana cikin waɗanda suka fara graduating a wannan makarantar annabi sallallahu alaihi sallama ya ba da advert cewa yana so ya ɗauki sakataren gwamnati domin shi baya rubutu da karatu amma yana so a samu wayayye wanda zai iya rubutu da karatu tun da yanzu gwamnati ta kafu yana so ya samu international correspondence kuma yana so ya building international relations da shi da kasashe waye zai iya masa wannan duk cikin musulmi ba wanda yake da qualification inda za a ɗauke shi wannan sai umar ya kawo wani ba yahuda ya ce gashi nan wannan wayayye ne manzon allah ya ce naɗa ba yahuda sakataren gwamnati na ya san sirrin gwamnati ya ce ba zan sa ba yahuda ba sai an jira lokacin da aka samu musulmi ya iya to shi kuma zaidu yana ji a ransa cewa akwai kalubalen al'umman musulmi da manzon Allah a kansa shi yasa yayi abun da gaske yace wallahi kwana goma sha biyar ne na yi graduating duk abin da za a koya ce a tara mun kawai sai ya iya gobe ce ai mun gaba daya ya iya a cikin sati biyu kwana goma sha biyar ya ce wallahi na gama kuma a gwada ne a gani yana zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nada shi sakatare yana ɗan yaro ɗan shekara goma sha biyar kai ka taɓa jin wata gwamnati ta ba matasa irin wannan damar kuma annabi sallallahu alaihi bai cire shi akan wannan kujera ba har manzan Allah ya rasu shine babban sakatare na rubuta alkur'ani shine babban sakatare na rubuta wasiƙun da duk annabi sallallahu ke rubutawa zuwa ƙasashe idan da za ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka je babban labirarin da yake cikin masallacin ka je inda ake tattara archives na abubuwan da za ka ga wasiƙarsa da ya rubuta wa hirakl azimin rum za ga wasiƙar da ya rubuta wa mukaukis za ga wasiƙar da ya rubuta da hatimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a jiki wannan duka zai da yayi wannan aiki wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah san bayan ya rasu abubakar ya sake naɗa shi akan kujerar kuma aka zo aka kafa council wadda za ta tattara alkur'ani gashi yaro gashi akwai manya a ciki amma kuma shine aka bashi sakatare janar na wannan council din don haka waɗanda suka tara wannan alkur'ani da kake gani yanzu muke ta karantawa wallahi tarawa da rubutun zaid ibnu sabit ne yanzu kuɗin da annabi ya kashe a kansa shine zaka auna ka gani an ci kuɗin ko ba a ci ba an yi riba ko ba a yi riba ba sai ka gane ashe duk abin da aka kashe akan ilimi wallahi ba komi ba ne ilimi ya fi tsada akan kono ne za a kashe to amma ilimi in ya zama ya haɗu da albarkar alƙur'ani da hasken alƙur'ani wallahi ya fi kowanne albarka shi yasa nake so ku tambayi wannan abdulmalik din ku tambayi 'yan uwansa mahaddatan ƙur'ani su gaya muku yaya sirrin saukin da suke ji idan sun zo karatu wanda da ku da su duka za ku rubuta jarabawar su sun kashe awa biyu uku a cikin dare suna karanta ƙur'ani suka zo suka ɗauki kuma abin da za ku yi jarabawa tare da su su gaya muku da awoyin da kuke ɗauka kafin naku ya shiga da nasu ya shiga wanne ne fi sauki wannan shine hasken alkur'ani wallahi in kai alkur'ani sai ƙur'ani ya yi ka sai ya sauwaka maka duk wani ilimi a duniya saboda haka wannan huduba tana kira gare ku matasa da ku sadaukar da wani lokaci daga cikin lokutanku wajen zama waɗanda za su ci gajiyar alkur'ani musamman kuma a wannan lokaci da muke fuskantar shiga watan ramadan watan ramadan ya zama shine starting point ɗinku ku fara da wannan watan ramadan ɗin wajen yawan kusanci da alkur'ani yawan jin alkur'ani yawan ƙoƙarin sanin ma'anonin alƙur'ani da kuma neman karanta shi da kuma haddace shi wanda kuma ya haddace ya sake nika tilawarsa ya gyara shi wanda kuma bai haddace ba ya yi ƙoƙari ya haddace ya samu rabonsa kafin lokaci ya yi ya zama akwai abin da ka samu kai ma daga cikin alƙur'ani Allah ya mana albarka da albarkar alƙur'ani ya gafarta mana zunubanmu don albarkar alƙur'ani ya ba mu ceton alƙur'ani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارض عن الصحابه والال اجمعين وخص برضوانك الاربعه ال ال ال ال الاربعه الخلفاء الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والآل أجمعين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الصحة والتوفيق لرئيسنا محمد بخاري اللهم إنا نسألك ألبسه لباس العفو والعافية اللهم ألبسه لباس العافية يا رب العالمين اللهم وفقه لما تحبه وترضاه وأيده بالبطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه يا رب العالمين اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح للعباد والبلاد يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لله قانتين